Ubangiji madaukakin sarki ya ce, "Ɗan da tsarar ne tsabili ko maso da nan tabbasa ai sunnoni sun wuce kafin ku." Ma'ana tabbas ai labari ya kawo muku na annabawan da aka turo da farko kafin annabawan ƙarshe su zo, musamman ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Isa alaihi salatu wassalam da Musa alaihi salatu wassalam. Ai labari ya wuce muku. Sunan nake an ce sunan babi na tafsiri shine at-tariqatu an ce sunan jami'i ne me nake nan na as-sunnatu as-sunnatu anan laysa da ala mahallati qad kalat min qablikum sunanan ay qara'iq hanyoyi sun huce na mutanen harko lokacin da annabawa suka zo suka ce musu abauta ma Allah shi daya kala hada mashi abokin tarayya sai suka fandare suka saba to a ƙarshe me ya biyo baya hallaka da walakanci da kaskanci to shine Allah yake gora mu cewa ai sunnoni na baya sun zo muku ma'ana labarin irin hanyar na baya da suka bi na rena annabawa da ƙaryata su da walakanta su a ƙarshe ya Allah musu ya turo musu azaba to yanzu ma da na turo muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in har ba ku bi shi ba kuka yi imani da shi to yanda aka wa ƴan warko kuma abinda Allah yake ne fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku je ku diba ku yawo cikin ƙasa ku diba ku ga ya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya zamanto mun gani mutanen wa'adan وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا وكلا تبرنا تتبيرا أن تدكا سمون هلكا سهلكا آداوا سموداوا أسنا دي الله مدوكا كنسر جيت دم هلكا هذا بيان للناس الله يتوانا بياني لك متاني ما أنا متاني أكيوا بياني سغاني تيوا bin annabawa wajibi ne kuma saba musu ba karamin laifi bane kuma bayyan da za a yi mutum ya karyata annabi sokotum ya ƙi karɓar tauhidi ya ƙi bin sunna ta manzan Allah kuma Allah ya kyale shi bayyayi wa hudan kuma shiryo ne shi alqur'ani wa mau'izatun lil muttaqin kuma lalle shi alqur'ani galgadi ne ga masu tsoron Allah Allah san muna cikin masu tsoron Allah wala tahinu Allah ya ce wa sahabban manzan Allah kada ku raunana kal zittiyal ku ta mata kal ku sare shine wala tahinu sarewa ka kaskanta kanka kahin ayi abu ka ce ni wani yayi ƙarfi na ko in mun yi kaza ma ba mai ba kamar yadda mutanen annabi Dalut ne suka yi dangane da Jalut ko wala ta hazanu kuma kar ku yi bakin ciki cewa wani lokacin a yaki da ake cin ku ko kuma da ba a samun ganima wani lokacin an huta yaki wa antumul a'launa ku kin ku ne masu daukaka ba duk ta kai kaga nan zamu da wani fiqhu guda biyu a babe na tafsiri kaga Allah yana lallashin sahabban manzon Allah wala tahinu kal ku raunana kal ku sare kal ku yi kasa a gwiwa duk da cewa a yakin Uhud an lallasa ku sosai an gana faita ku to in aka ce za a yi yaki na gaba kal ku mashi tunanin wa abinda kuka hada a yakin Uhud kuma irin shi ne kal ku dau haka nan ne kuma wala ta hazanu kal ku yi bakin cikin lallasa ku da aka yi da irin galabar da aka samu akan ku Allah ce wa antumul a'launa ku ne masu daukaka in kuntum mu'minin in har kun zamanto masu imani mun san a nan in an kawo lafazin imani kuma aka sharɗi in kuntum mu'minin shi yin imani shine kawai kai tsaye a zuciyarka za ka tabbatar da duk abin da Allah yake bada labari da gaske ne ɗari bisa ɗari babu wasa babu yaudara babu ɗaukan hankali babu wani dibara kawai duk abin da kaga Allah ce ma in kai kaza kaza zai yi to na abin kawai tabbasa ne in ba kuma ba a baya in ba kuma ba ko ni yaki da aka yi wannan na Uhud da muka yi bayani ubangiji madaukakin sarki sharɗin me ya musu sharɗi guda biyu da mai da ne ce musu bala in tasibiru wa tattaku kaga sharɗi na biyu Allah ce gaskiya ne in na ga dama in iya karar ku da mala'iku dubu uku ko dubu biyar a cikin suratul anfal an ce dubu guda kenan ana magana dubu uku da dubu biyar mu bar magana dubu guda ga za mu iske ta Allah ce wallahi da gaugawa ma zan turo muku randanoni na mala'iku su zo su muku yaki ba tare da kun sha wahala ba dai amma sharɗin shine in kuka yi hakuri kuka jimare da wahalar yaki sannan kuka ji tsoron Allah ma'ana kuka yi yakin akan mene kawai dan Allah ne ba dan aibe ku ba ba dan aga cewa ku mazaje bane ko ku wanda ba su ku da tsoro ne to ubangiji madaukakin sarki nan ma da yace in kuntum mu'minin ashe kuna zamantowa madaukaka ne amma in kun zamanto masu imani kenan ko da yaushe za ku fita yaki ba ku da imani ɗari bisa ɗari to hallo duk da haka hallo an fita wani yakin a iya tumu tunda in ba ku wance ba dama illar da yasa aka ci su a yakin Uhud ai illa guda biyu malaman tafsiri suka ce illoli guda biyu ne ya janyo aka ce musulmi a yakin Uhud illal farko wasu suka ce sabawa manzon Allah illa ta biyuwa rashin tsoron Allah ba su saba tsoron Allah ɗari bisa ɗari a wannan yaki tun an baka mance ba ai kaga abin da dai aka faɗa to ban na so mu koma baya to ubangiji madaukakin sarki ce in har buku raunana ba kuma ba ku yi ba bakin ciki dangane da abin da ya fauce muku ko lallasa gun da aka yi to tabbas ku ne madaukaka in har kun zama kun yi imani in yamsa su ku makaruhun in kuna ga cewa raunin nuka diya sun same ku faqad masal qaw makaruhun mislu to tabbas su maka da aka yi yakin Uhud da su to irin wannan raunin wanda ya samu wasu daga cikin ku to tabbas su ma wannan raunin ya same su wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kusan da cewa wa'annan ranikokin na yaƙi muna jujjuya su da tsakanin mutane duk da cewa mutane sun gafarce mani ba su yi ba imani da ni ba su yarda ba da ni to in na ga dama wata ran wajen iya ba su galaba su ci musulmi saboda wata hikima in ba kuma ce ba akwai wata hikima da Allah yake yanzu example in kuka dawa yakin Uhud a lokacin da su Abu Jahal su Utba da Ibn Rabi'a Shayba Ibn Rabi'a Walid Ibn al-Mughira da suka ga cewa kaman daga alama sun samu galaba akan manzon Allah kar ku mance dan kar mu koma sira zauwa suka yi lokacin nan su manzan Allah sun laɗe a bayan wani dutse da kwazazzaban itaciyoyi an bu kwamance ba suka zo suka hau saman dutse suka ɗaga murya an bu kwamance ba suka yi ta musu barazana suke cewa ya muka ce muku dama a haɗi na biyu dama mun lallasa ku yi mun muku kisan gilla da a ce muku tsere ba ma da yi mun kare ku ina muhammad kin naku yake ina omar kin naku yake ina abubakar kin naku yake to yau kusan cewa uzza ta mace ku ba ku da uzza kuma manzan Allah sa aka maida masa raddi dogon karatu ne bana so mu koma baya kaga hali da ya kai gunda kafirai suna ga sun ci galaba akan manzan Allah a yakin Uhud ya kai gunda suna alfahari to yanzu wanda yake alfahari akan ya ci galaba akan annabi kai kana tunanin yanzu daga bazo zai faɗa annabi kaga ashe cin galaba shi ba cin galaba bane ko ba ku gane ba yanzu kaga ai a yakanta ai san ci manzan Allah to amma in tambaye ka wannan cin da suka yi wa ci gaba ne ko baya ne suka wannan cin galabar da suka yi ta manzan Allah a yakin Uhud ta sanya su waɗannan kin duka a cikin su wanda ya tuba kaga yanzu wani abin alheri ne yanzu da Allah tambaye ka duk yanda Allah ya jiya ma dadi ya baka nasara kuma ka mata akahuri kuma zaka shiga wuta hal abada baka wuta dan Allah wannan nasarar ta baya ta zo a zero ko kuma a tana da amfani to kaga hikimar Allah shine da gangam yake baka wurai dama wadan sai su samu galaba akan mummune dan su ji cewa su ma akan me suke akan gaskiya suke to wannan shine hikimar da take ciki don ne Allah yake cewa musulmi kan ku dauka cewa ba wadi yakin da aka gune za ku samu galaba dan ni ne ubangijin ku kuma ni ne wanda komai yana yarda zai yi a a komai yana yarda zai yi kuma ba wanda sai wani abu ya huta da kalkashin mulki na sai dai amma wata ran da gangan ha Allah ce zan baka kuɗi galaba akan ku dan in tsaya in ga cewa wai da gaske ne kuke ko kuma a da wasa ne daga cikin ku a tattance suwaye masu yi da gaske 100 bisa 100 suwaye masu yi 40 bisa 100 50 bisa 100 60 bisa 100 to dole ana jarraba za mu isko ayoyi da Allah yake ta ku yanzu a jin ku kawai dan kun ce mun yi imani mu gale ku kawai da baki yan wannan ne waye da ba imani da baki ko ma ta biya imani amma ina ne ake gane masu imani faras in an zo jarraba to nan Allah madaukakin sarki yana kwara masa ne in kun ci a yakin Uhud duk an raunana ku wani an mishi kunne daya wani an yanke shi a ciki wani an harabe shi da kwari da baka wani an datsa mishi takoba wani an soke shi da mashi to yanda kuke ga cewa an yanyanke ku to su ma waɗancan kin kafirin da kuka yi yakin su ma kuma ne haka ne kuma kar ku mance in muka koma can a gaba za mu iske ina ga yake ta in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah malarijin wannan shine jawabin sharri in ku kuna ga cewa kun ji ciwo kun samu rauni kun ji radadi na yaki an lallasa ku to su ma irin abin da kuka samu haka suka samu in kana ga cewa an gala hoita ka to gala hoita da aka baka wuri ta hita ka in kana ga cewa an yanki kunnen ka shi duka aka yanke mishi in an karya ma hakori shi diya ne aka karya mishi in an soke ka shi ma an soke shi in an take ka shi ma an take shi kuma banda wannan bambamcin ku da su kaga yanzu an yi egalite wajen mene wajen rauni da bacin rai ya ce wata rujuna minan layi ma la yarjun kuma ku kuna kaunar wani abu a wajen Allah wanda su koda a tunani da da kwayar zarra bisa kaunar wannan abu me musulmi suke kauna a wajen Allah in suka je wajen yaki ko sun samu galaba ko bisa samu gafara da rahama da aljanna qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun shin hal wani abu ne kuke saurara mu Allah ta manzan Allah musulmi ku cewa kafiran makka yo hal wani abu ne kuke saurara mu da kuke cewa in aka yi gamuwa ta biyu za ku lallasa mu sai dai ɗaya daga cikin kyautawa guda biyu mu musulmi a yakin mu babu haduwa kullun nasara ne ko an kashe mu ma nasara ne illa ihdal husnayn me ihdal husnayn gashi nan za a zama da to me ihdal husnayn ko dai mu je mu lallasa ku mu kwaso ganima a zo a raba halaka ne example yanzu aka je yaki cikin wannan masallacin ya muka samu galaba aka raba miliyan miliyan dan da mun ci nasara ko ba mu ci ba to ladan da za a ba mu na yakin kuma to ya kasa wannan miliyan gida dubu dan Allah bayan muka koma ko gaba ko kuma a da muka je rabi daga cikin mu ya aka kashe su daga can ma ina za su kuwin tsala aljanna to mu kuma da muka komo ba a kashe mu ba mu kuma me za a ba mu lada wai an ci mu ma kaddara an ci mu a yaki cin yaki ba shi bane saura a masa rauni saura a kashe su to mun shi da muka je wannan masallacin mutum 40 daga cikin mu duka ya aka kashe su ba shahada ba suka yi aljanna mu kuma sauran da Allah ba masa wani ya komo da kafa daya wani da kunne daya wani da hannu daya wani an soke shi a ciki wani a kirji wani a baya dan da me muka komo da lada mai yawa to faɗi mana ina asarar take kuma ban da wani halu mun zartas umarnin Allah Allah ce mu ta kaga bin Allah kadai ma a dalilin shi ana iya saka aljanna baranta nahu yadda ka sha akan bin Allah to kullun Allah madaukakin sarki yana nuna musulmi cewa duk wata wuya da za ta shaye su a yaki su jimiri a ƙarshe za su ga su ne masu ɗaukaka kuma don makar mu shiga farala ta in aka shiga a wajen wannan shahada wata ilgal ayyamu nudawilu ha bainan nas wayannan ranakokin mu ne muke jiju ya ta tsankarin mutane bainan nas nan amune uri da bihi khas ba mutane ba duka kina bainal kufar wal muslimin wannan ranakoki na yaki da yaki yakin uhud ko yakin badar ko gazwatul ahzab kazinan da wa ma ashbaha zalika khaybar hunayl zatul riqa zatul salasil gashi nan ma ashbah zalika min al-gazawat Allah ce to mu ne muke jijuya wa'annan ranakokin na yaki wata ran mu ba musulmi galaba wata ran mu ba kafirai galaba duk da galabar musulmi ta hiyawa da ta kafirai me yasa Allah yake yin haka yace waliya alama Allahu alladhina amanu dan Allah madaukakin sarki ya tattamce waɗanda suka yi imani da gaske wa yattakhiza minkum shuhada kuma dan Allah daga cikin ku ko musulmi ya rike shahidai wa'in tambaye ku in ya zamanto kawai kullum basiru kawai tunanin in musulmi suka fita yaƙi su ne za su ci galaba ya za a yi a gane munafiki yanzu basiru da Allah tambaye ka kawai wani yaƙi ne ake nan musulmi sai Allah muku alƙawari kawai cewa kawai inda mutum dubu ɗari za ku yi yaƙi kawai in kun je ku ne masu galaba kaga Allah in yi alƙawari ai bai saba ko to kullum in kuka je kuna cin galaba wai ya za a yi a gane munafiki ku buka ga su munafikai suna fita yaƙi ne dalilin ganima masu da a ce manahuki ya san ya huta yaki fa a yaki wani shi bai huta bai a shi kullum wa manahuki tunanin shi fa a samun ganima babu maganar lada babu maganar a yanke shi a ya je yanda ya je lahi hallo almuhim me ya je hudda shi raba ganima kuma za ku iya gane haka mu kuma ce ba a wasu ayoyi ko da suke cewa inna kunna ma'akum lalle mu muna tare da ku ko kuma qalu alamnakum ma'akum alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min almu'minin shin ba mu bane muka ingiza su muka tura su muke ba da tsoro muke cewa wa'annan musulman wa kalku yarku yaki da su sun yi ƙaryan ku ƙarfin imani gare su Allah yake taimaka musu malaiku yake aiko musu in kun je ma cin su cin ku za su kuma da aka je ku kuka ci su inda a ce ba mu tsorata su ba za a yi ku ci su ba su je ba wa'annan ma wanda suke nuna cewa wai sun taimaka muku ta hanyar tsorata kafirai alam nastahwiz alaykum mu ne muke tsorata su akan ku cewa ku kun yi ƙaryan su wani muna'akun minar mu'aminin ba mu bane muke hana suka zo suka yi ta barazana dai Allah madaukakin sarki ce ku kyale su ƙarya ce suke sun yi tsammani cewa an je yaki za a gama da ku dan tsoron kal a hada da su suka je zuwa yaki to irin wannan ayoyin da suna da yawa me yasa Allah madaukakin sarki yake jijjuya yaki wadaran musulmi su samu galaba wadaran gawarai Allah ta waliya alama Allahu allazina amanu dan Allah madaukakin sarki ya tattabace masu imani ɗari bisa ɗari wa yattaki da minkum shuhada kuma dan daga cikin ku ya rike shahidai in a ce a yaki ba a cin musulmi ko ba a kashe musulmi ya za a yi ai shahada wanda annabi ya ce shahidi yana da daraja ɗari tsankanin kowace daraja da sobarta ɗari kenan ko kamar tsankanin sama da ƙasa daraja ɗari bayan an sa shi aljanna wadi ba wani matsayi ne kawai in dai kai ba shahidi bane ba annabi bane ba yanda za a yi ka ga wuligin shema to wannan darajar ɗari ba wannan daraja ɗaya biyu uku hudu har ɗari annabi ce ba baina kullu darajatain a ma baina kullu darajatin ila darajatil kubra aw tadawwa أمسينا وأمسى الملك لله kama baina samai wal ard tsakanin kowace daraja ɗaya da ta biyu ta yadda za ka yi tazarar ta kamar doki ya ta yi shekara ɗari biyar bai huta bai na gudu ya tsaya shine tsakanin kowace daraja ta ɗaya kuma ka a iske ta biyu kuma ya irin ta nan ɗari dan Allah in tambaye ka in ba a kashe ka ba a hilin yaƙi za a yi ka samu wannan ɗaukaka to kaga kenan cewa wani abin da aka faɗi kaga bai yiwa ne mutum ya same shi a balis to in a ce wai ba a kashe musulmi a hilin daga to ya za a yi a yi shahada ai ko ba ai ba qul innal mauta alladhi tafirruna minhu annahu mudaqikum aina ma takunu yudrikum al maut walau kuntum bi burujin mushayyada Allah ka dardar da mu wallahu la yuhibbu zalimin lalle Allah madaukakin sarki baya son azzalimai na'am
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد Hmm.
ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن يلقوه تو- تل تل نعم. من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Ubangiji madaukakin sarki ya ce waliyumai sallahu allazina amanu kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne a yakin Uhud da aka lallasa ku aka galafaita ku dan Allah madaukakin sarki ya rarrabe muku ma ku kan kuma daga cikin ku wanda suka yi imani suwaye wanda suka yi imani 100 bisa 100 a lokacin da aka je yakin Uhud aka komo da yawa akwai wanda suka bayyana maitansu suke murna an ci musulmi a wajen yaki suke tuntuban harshe gana wallahi kai wallahi talama da ban je ba da ni ma dai har zan je ban je ba a wallahi abin da yasa ban je ba banda da takobi ne garkuwa ta ta lalace kaji abin da yake ba talama da ban je ba ni ma da hannaye ne ya zan je me yake nuna cewa kenan da ya je shi ma da hadda shi izani da Allah mai imani da gobe da biki ne kuma sai daga ba wai gyara ne eh wallahi ni ma wallahi na so in je to matsalar ta gobe ta ban waso ta ba kuma garkuwa ta ma duk ta tsatsage shi kuma ka huri ka san ya so ko maka ka wucewa take to amma insha Allah kuma yaki na gaba insha Allah da mu za mu ne gaba gaba kai ai mu muka san shirin da zamu a yakin gaba ai wannan yakin mun yi takaici daban da mu aka yi jiwa abin da ya faɗi da farko kuma su ji abin da yake faɗi to Allah madaukakin sarki ya haka ne waliyumai sallahu allazina amanu dan Allah ya rarrabe waɗanda suka yi imani da gaske wa yamhaqal kafiriyan kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya shahi kafire a doren kasa amma hasibtum an tadkhulul janna shi ku yanzu musulmi kuna tsammanin kawai a haka nan ku shiga aljanna salim alim wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kuma Allah madaukakin sarki bai tattamce ba su waye waɗanda suke jihadi daga cikin ku da gaske ba munafukai ba ba masu huta ba dalilin ganima ko dan jiji da kai wa ya alama sabiriyan kuma Allah madaukakin sarki bai tsaya bai tattamce muku ko gane su ai masu jimari da hakuri akan yaki dubara da zai zo a cikin shi to nan wannan ayar da zaka iya dauko ayoyi guda uku wanda suke tashabbuhi da juna min babin tafsir akwai ayar da take ta amma hasibatum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب shin ku kuna tsammanin kawai haka ku shiga aljanna kuma misalin waɗanda suka zo suka wuce kafin ku ku zo bai zo muku ba kuka ji ya suka yi kuma ruzu abin da su ne suka samu galaba akan kafirai a haka ne Allah ya sa su aljanna ko kuma a sun sha wuya an daddatse su an sare su an cuta su da su an walakanta su an zagi uwayensu to dole irin abin da waɗancan na farko suka haɗu da shi kuma na yanzu dole ne masatuhum da ba a sa wuya da wahala da talauci ya shaye su wabbarra da cuta su ba cuta ta gangan jiki ka lura kuma da cuta ta fannin magana wadda take mai ɗaci bakal magana wa zulzulu an girgiza su mana sun sha wahala haida ya zamanto kasar ma haida ya zamanto ta musu kumti na cewa kaga duniya tana da faɗi ko to haida suka gurici ta yawa dama ma ba halicce su ba su matattu ne saboda wuyar da suke sha kawai da dalilin sun bi bayan manzon Allah da aka aiko a zamanin su saboda cewa a lokacin nan duk duniya to duk wanda ya da'awar annabta babu wanda duniya take kalkatowa kanka da tsada da yadda za a rika sukan ka kalu da ana rubuce rubuce akan ka kamar a lokacin da ka bayyana annabta a duniya duka mutane da kowa sani ba wanda suka yi shan wuya kamar annaba da wannan ne annabi ya tabbatar a cikin sunan tirmizi ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka yi kowa shan wuya a mutane sune annaba duk wata wuya da kaga ka sha a duniya baka kama ba kafar ta annabi ko a dari kafa dai ma baka kama duk inda annabi yake ka'ida ne sai kaga mutane sun walakanta shi an karyata shi an yi tayi da shi a ko ina a rika lalata shi kai yanzu irin wannan abin da Allah wa maka haka nan in ma an ma a kashi ɗari ɗaya ne aka mashi kuma ɗari ne aka mashi duka amma kuma duk da haka kuma ya jimare kuma daga baya addinin nashi ya samu galaba da masu bin nashi su ma suka samu galaba to shine Allah yake kwara musu cewa shin ku a jin ku kawai ku shiga aljanna salim alim misalin waɗancan mutane na farko bai zo muku ba ma'ana ba ku san ba cewa waɗancan na farko ma annaba da aka aiko irin su annabi Musa irin su annabi Isa irin su Shu'aibu Salihu Sulaiman Dawud ya sa Zulkifl wa ma ashbaha zalika min al-anbiya ajin ku kawai da suka zo salim alim kawai suka kirayi kafirai bin tauhidi a bar shirka kawai sai faɗa musu sai da aka yi gumurzu sai aka lallasa su aka zazzage su aka ci mutuncin su aka walakanta su kuma suka jimare tukun kuma daga ba taimakon Allah ya zo Allah yake faɗi masa kaza cuta ta shahe su da wuya da walakanci wa zulzilu an girgiza su hatta ya kular rasul hal manzan dan cikin su wanda aka aiko kin shagaban hal da yake rika cewa walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani a tare da shi wai mata nasrullah kai ka ce cewa kaman ma da wuya za a taimake su wai taimakon na Allah yaushe ne zai zo ka san dai annabi yana da tabbas ɗari bisa ɗari Allah ya mishi alƙawari zai taimake shi to ko da yaushe ne ai Allah ne hudu magana zai to amma yadda kai gun da wai annabin sani da wuya yake ga cewa taimakon da za a mishi ba kaman ko an manta kaman yana fama tana Allah ne taimako ka lura fa ba wai ababe na akida saboda wuyar da ya sha ya kai wajen wahala to yan uwa ku diba ku gani annaba ma wuyar da suka sha to shine anan Allah yake tunawa sahabbai na manzon Allah irin su Umar su Abubakar da sauran ma wanda imanin bai shiga ba zai su sarai yace to ba yanda za a yi ku shiga cikin taimakon Allah dole kun jimre akan wahala ala waccan ayar zamu koma ya Allah ku saurara ku ji inna nasrallahi qaribun ku ne kuke gaugawa taimakon na Allah a kusa yake kuma Allah ya taimake su kuma suka ci galaba duk da cewa kahin su ci galaba ne suka tarra da farko wahala kuma a ƙarshe me suka iski dadi to nan ma Allah madaukakin sarki ce yanzu ku a ganin ku kawai ku shiga aljanna salim alam Allah madaukakin sarki bai tattance muku ba suwaye masu jihadi daga cikin ku dan Allah kuma Allah madaukakin sarki dole ya san suwaye masu haƙuri akan yadda ake haduwa da ita a cikin yaki da maganganu da ake hujja mutum mai daci walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqahu ai da kun zamanto kuna gural mutuwal kafin ku hadu da ita nan me ake ni da al-maut al-qital a da da kanku kuke cewa wannan yakin ya kamata a sabko aya a ba mu uzuri mu je mu yaki wai manzon Allah yaushe ne za a yi yaki ta ku yi hakuri Allah zai sabko wahayi yanzu gashi kuma da aka shiga yakin gadangadan ya sai ga cewa ashe tunanin da suke wa yaki ashe san san ba haka bane ashe bala'in da yake cikin yaki da wahala da irin wuya da zaka sha da yadda zaka rena kanka ashe ya wuce tunanin da kake da haka yan uwa yaki ba abu bane mai sauki fa qadira aitumuhu ai tabbas yanzu gashi kun ganshi ku addami da udu ila al-maut lakin al-muradu bihi al-qital yanzu gashi ai kun ga yakin iri da iri kun san a cikin yaki a kashi 100 gomiya tara da tara mutuwa ce kashi ɗaya ne ma ake iya tsira ai mun san da haka ko to kuma wai ka tabbata cewa basiruha a kashi 100 gomiya tara da tara mutuwa ce amma saboda fifita san Allah da bin umarnin Allah kuma da bin shi manzan da aka turo ya isa sama ku sabon kuma za ka je ka kai kanka tsakani da Allah in babu imani haka ta yi kaga dole kenan duk mutumin da kaji an ce hayyan ala li jihad ya kado da gudu wala wannan mutumin imani shi 100 bisa 100 wanda ba shi da imani bai sabai fitan jihadi jihadi wa kai ba karamin kokari bane kan kuma an cewa ubangiji madaukakin sarki a suratul tauba kun ga yanda ya tattona mutane asiri ya biyo su suratul anfal ya biyo su suratul anfal ko ya biyo su cikin innama sabil kuma kuma tafi da aka taiwa aka kusa suratul yunus aka raka ta wanyan jali yana bada labarin manafukai wanda ake haɗiya baki da su dan a rushe annabtal manzan Allah a Madina da waɗanda ku kuma suke kaiwa kahuran Makka da sauran kahurai na kewayen Makka labarin ta inda za su hutu a manzan Allah su karya musulunci tare wake da su da kwami da kwami a garin Madina wake rayuwa da su amma so suke kawai su ga manzan Allah ya haɗi so suke a murkushe musulunci amma Allah madaukakin sarki ta yuriduna an yubi'u a yuriduna an yubi'u nuran lahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun bisu isa ba ubangiji ya tabbatar wannan addinin ko ana so ko ba a so ya kai labari kuma ku lura yanzu a duniya duk kasar da ka sani in a da sanin da ka mata a kashi 100 kafuranta 80 yanzu sun goma 50 50 in kuma ba haka ba to wannan musulmin sun dora za ka samu kashi talatin bisa ɗari duk ƙasar da ka sani a duniya a da a tana a kashi ɗari musulmi kashi ɗaya ma ba su kai ba yanzu da aka yi kisasi kashi goma a ɗari an ci gaba ko ba a ci gaba musulmi a tana yanzu a kashi ɗari wa kashi goma suka ɗauka a da kashi ɗaya ma ba su ɗauka gaba ne ake da Allah ko bayan to haka duk wata duniya da ka sani duk yadda za a tsani musulunci da yadda za a mishi gaba da lalata manzan Allah da lalata fahimtar alkur'ani bin sunna to shi kuma Allah yanzu ma ya fara musuluncin kuma daga cikin ɗiyan ɗiyan za su taso daga ba su ce su kuma sun yi bincike sun ga babu wani addini mai adalci ko mutum abin da zai samu nutsuwa ya ji shi a cikin kwancin hankali kamar musulunci kai kana yaki da musulunci sai dan kai karbi kalmar shahada kai kana yaki da musulunci ji kan kai karbi kalmar shahada sai ka zo kana zagin musulunci dan kai a dau mambari ya hausa mun mambari ya rika ta a addini duka addinai ba wanda ka adalci kamar musulunci kaga tubka da walwala kenan kuma tubka da walwala ma ba ko ina ba kuma a cikin to da wannan ne yanzu yan amurka sun lura sun ga yanzu a duniya kakaf tunda aka kulo duniya ba ta ubayin kasashe yanzu wanda ake yawan shiga musulunci kamar amurka kaga za ku yi mamaki kana ji yanzu a kullun a amurka ba mutum ɗari sa shiga musulunci kullun ma ba wata ramadan ba a kullun a amurka masu karɓar kalmar shahada sama da ɗari kullun wa ka lura kullun wa kullun sama da ɗari suke karɓar musulunci sun yi zamanin haka kuma ga kayan mamaki yanzu kana ji babu inda ake karɓar musulunci yanzu kamar ƙasar indiya babu mutane masu yawan addinai duk duniya kamar indiya da tana to yanzu amma ubangiji madaukakin sarki zai nuna musu mu'jizar shi da girman shi da karfin shi da mulkin shi da kudurar shi ya zama to a inda suka hita na musulunci kuma anan ne musulunci yake kara bayyana to da haka yan uwa musulunci duk wanda ya ja da shi to dole zai kai kara Allah ka dardar da mu fa qadara aitumuhu ai tabbas kuna ganin shi shi mutuwal wa antum tanzurun kuma a halin kuna ganin abin gashi nan yana tunkaro ku yaqulu ta'ala mukhatiban ibadahu almu'minin ubangiji madaukakin sarki yana mai zance da bayan shi mummunai lamma usi lima usibu yawma uhud ko lamma usibu yawma uhud a lokacin da aka samar da su a yakin uhud ma'ana aka lallasa su wa qutila minhum sab'una daga cikin su an kashe mutum 70 ina badan fahimta to kadi kala min qablikum ne zai karu ai kadi jara na hawa haza alal umami allazina kanu min qablikum ko min atba'il anbiya mun fassara ko tabbas ai kun ga abin da ya gudana bisa kan al'ummomi waɗanda suka zo kayan ku zo na mabiya annabawa ba wai a haka ba suka shiga aljanna bilis a a an lallasa su wani an yanke shi a kunne wani an soke shi a ciki wani an datse mishi hanci wani an soke mishi ido abu katada wani ana ce da shi katada an huta yaki manzon Allah an mishi kaima annabi yana ciki yana ba wa sahabbai labarin cewa wannan yakin wa amman wahayi mu za mu samu galaba kawai ga katada ya dangaro da gudu ana ce da shi abu katada da ya zo wajen manzon Allah wani kahuri ya soka mishi yikuwa kaga wannan idan eh da ya zazzado sauran jijiya ɗaya wa ya zo wajen abu katada ya zo yana kuka annabi ya ce zo daga nan aje hankalinka kai da kake aikin Allah ne zai ta sama hankali in ma idan kaddara babu shi ya faɗa Allah zai canza ma wanda ya yi shi in kuma kana bukata ma a maida ma shi yace ya ma aikin Allah ne dai ina so a mana addu'a ya zo gindin manzo Allah annabi ya toho wani abu da ya haka idan da ya koma ya hida ne kuwa babu radadi babu jini ba kawai juya da gudu ya ce kawai fara kabbara an koma in wani ne ta zai biya kuma kala ji a sake bambale mishi ido idan kawai jijiya ɗaya ce daga an haka zai ci kawai da manzo Allah ya haka kawai idan ya koma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam summa kanat al aqibatu lahum karshe kuma ya zamanto ta annabawan ne da mabiyansu والدائرة على الكافرين كما بلاء دمسيها أكرشي تسبق أكن كافر ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاجبة المكذبين قال تعالى هذا بأن للناس والذب يعني أكل أي قال أيوي إنما كنت سوداما فلن كون الدب مصنبا أيوي نعم
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نعم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقد ثبت في الصحيحين تبس حديث يا تبت cikin sahihul bukhari da sahihul muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi kare tabbata a gare shi yace la tatamannaw liqa al'adui kar ku rika gurar cewa ku so kuke ku hadu da makiya ku ai so kuke a ce gobe a je yaki ko watan gaba ko gata ko jibi annabi ya ce kar ku yarda ku gura haka yaki ya huta sanin ku ba abinda kuke tsammani bane yake cewa wasallallahu al'afiya ku dai ku roki Allah lahiya da zaman lahiya fa iza laqitumuhum amma su an ce laqaitumuhum ko amma kamata a ce laqitumuhum amma a duk lokacin da kuka hadu da su to fasibiru kar ku ce ya ubangiji mu so muke a waje bata yaki a ba mu uzuri jibi mu ta yaki ko wannan ƙarshen watan mu da yaki annabi ta kalku roki haka in yazo ba lalle bane ku iya zarta su hukuncin Allah ƙarshen da ku saba ba biyayya ba za ku yi amma in har ba ku ba kuka nema kuma ubangiji ya wahayi ya ce aje to ku kuma fasibiru to ku yi hakuri ku jimare duk wahalar da za ku haɗu da ita ku jimare ubangiji madaukakin sarki zai taimaka muku wa alamu ku san da cewa a ka'idar Allah annal jannata lalle aljanna ana samun ta ne ta hada zilali siyuf a kalkashin inuwar ta kwababbaka mai annabi yake ne eh dole ne ba a samun aljanna ne sai an yi jihadi ma'ana sai an ji an yaƙi makiyan addinin Allah makiyan kalmar shahada tunda in muka wace ba matsayin matakar makiyan Allah suna nan sun yawa to ba za a iya tsaye da addinin Allah tunda an kullu da in kawure suka yi yawa kullum musulunci me za a rikai kaga durkushe shi ne za amma in aka lallasa sun ma ba a gare su ba sai zama ta kuma musulmin suka yi yawa kaga su dai karfin su bai kai bugun da za su hana ku duk da cewa ku kuma ba ku ƙarasa su ba to ina in aka ce kuma sun yi ku yawa to in suka juya hujja za su yi addinin naku ba za ku yi shi ba saboda babu wanda ya tsada musulunci kaman kafiri to wannan hadisin shi ma yana da mafahimu da yawa wannan hadisin muslim ya rawaito shi a juz'i na biyar hadisi na 143 kun diba wannan kingo wali hada qala ta'ala fa qadara aitum ya'ni al maut shahadtumuhu wa qad haddi al asinna wal ishtiba jarima wa sufuf al rijal kun ganta a lokacin da aka zo iyaka ta yaki da aka yi sannan kuma da mashishika ga sunan masu tsini kuma da sahu na mazaje da aka yi saboda gwabza wal mutakallimuna ya adiruna hadha bitakayir wannan duk wani bayani ne daban wa ma muhammadun Allah ya ce annabi muhammad ba wani bane ma anan ba istihana ba litta'rif ba wai Allah yana nihin annabi muhammadu ba kowa bane in wa ma muhammadu annabi muhammadu ba wani bane kamar ka tambayi Allah waye shi yace illa rasulun ya dai shi ma manzo ne kad khalat min qablihi ar-rusul tabbas manzanni diya sun wuce kayan shi yanzu ka ganin so ake a nuna maka ai Muhammad manzo ne daga cikin manzanni to kai kuma itibarin da zaka yi to manzannin da suka zo kayan Muhammad yazo suna nan yanzu ko sun mutu to kawai kai kimi kake kenan ya mutu ko bai mutu ba ya mutu eh to abinda Allah ke so a gane a fa in mata yanzu shi annabin in ya mutu aw utira ko kuma aka kashe shi a wajen yaki in qalabutum ala aqabikum shi kenan ku juya bisa kan digadigan ku nada ma'ana kawai ku koma addinin ku na uwaye da kakannu wa man yanqalib ala aqibaihi man ta istighraqiya kamar da kuwa sanda tana hukunci ne akan kowa duk wanda ya juya a bisa kan daga dagan shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya mutu to duk wanda ya ce mu dama muna bauta ma Allah ne saboda annabi yana da rai ai tunda annabi ya mutu mun mun hwasa bautar Allah ai addini kawai ya kare ko mun hwasa ba da zakka kamar da wannan duk sun inganta a hadisi fa lan yagurra Allah shay'a to Allah yana maka shela cewa to wannan mutumin bai cuci ba Allah da komi wa cuta kenan tunda an ce bai cuci ba Allah da komi ai cutar akwai ta to wa cuta kenan ya cuci ganshi wa sayajidillahu shakiriyan da sannan Allah madaukakin sarki zai saka wa masu godiya to nan me ake ni da ashakirina al'abidina wanda suke bauta ma Allah bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya mutu Umar ɗan Kaddab ya zage ta ba ya ce wa man qala anna Muhammadan qad mata faqad qata'tu unuqahu duk mutumin da yace ai wane ya mutu yace wallahi zan yanke mishi wuya duk wanda yace annabi Muhammad ya mutu zan yanke mishi wuya waye yace muku annabi ya mutu kawai barci ne wai yake hutawa ce yake daga an jima zai walwado gajiya ce yayi kuma shi da gaske yake ba kawai zage yi ko ana jin tsoron shi a lokacin nan Abubakar ne Siddiq dama ɗabi'a shi yana fita bayan gari duk inda ya ga mutane sun kasa wani abu ko kana ciyawa ka kasa karasa hai daya ko ka yi ciyawa ka kasa ɗora jaki hai kama ko ka yi kaya diya ya ma ya raba tsaka ya ɗauko ma rabi ya ɗaure kawai da yana fita bayan gari neman mene neman lada kaga abin da yanzu ya gajiye mu mutane duk ba a iya yi malam sahabbai in suka rasa aikin lada bayan gari suke fita duk wanda yake neman taimako sun taimaka mishi suka iske ga kana noman marice kana so ka karasa ya ce me kake noma ne nake ce kan kama maka ko iske ka kana tono ya kama ma ko kana kala kawai su lada suke su saboda cewa duniyar bata da tabbas yaushe za ka mutu baka sani ba ta iya yiwa yanzu muna wannan masallacin kawai ana watiya kawai ɗaya daga cikin mu ana watiya ka himma gari ya ce wani ya mutu kawai dai ai ta maimai da zance da zuma hali ya ce kaza a gurin karatu ba shi bane a gindin wani tarihi ne kuke kawai ya tayi to yanzu in tambaye ka shaidar da zamu mishi mu kuma da tsali muka yi wa'azi tare da shi wannan shaidar kadai ta kai ta sashi aljanna da tsali muka yi wa'azi tare da shi kaga wajen aikin Allah zo ko wajen aikin shaida annabi ya ce duk mutumin da ya mutu aka samu mutum hudu suka mishi shaida dan aljanna ya sahabi ya ce a manzan Allah ko mutum uku ma ya annabi ya ce ko mutum uku ma ya ce a manzan Allah ko mutum biyu ma ya ce mishi ko mutum biyu ma ya sahabi ya ce yana ji kuma ya ban ce mishi ba ko ɗaya ma ko mutum ɗaya kuma za ka rasa mutum biyu su ma shaida kawai dan iska ne kai karas to don haka yan uwa kullum musulmi a same ka a gurin aikin Allah kal ka yarda a ce kai kullum kawai duk inda ake suware buwati da ne sai kai ana tsara wani wasa wanda za a more kawai ku ne gaba gaba islasiyan ka zo da katon bob ka zo da kifi kan to wallahi wannan wallahi kalka yarda wannan a ce ana ma shaida akan wannan abin ba kayan girki bane duk abin da ya shafi bangaren wa'azi tattauna akan ci gaban addinin musulunci ko ci gaban waje ko wani abu da wanda ya shafi bangaren addini to a ce an same ka kana gaba gaba amma duk abin da ba addini bane kalka yarda ka sa kanka matsala ne Allah ka dardar da mu da abubakar ya zo ce me nake ga mutane sun taru ana kuka suka ce annabi ne ya mutu abubakar bai ba magana da ya zo ta gindin omar ɗan kaddabi ya zage ta gaba ya wuce da ya je kawai ya ga manzan allah a yadda babu lunwashi idan shi yana kallon sama ya kasa komowa wanda suka san mutuwa daga sun kallace ka kawai sun san ka mutu da ya je ya sumbarci nan kin shi a wata ruwa ya sumbarci nan kin shi ya ce ɗibita hayyan wa mayyata ya ce ka mutu ma kana kamshi kuma dama kana da rai ma kana kamshi annabi a ya mutu ma fa kana shi kamshin turaren shi ya yi ka shafa turaren miski a ya mutu ya ce ɗibita hayyan wa mayyita ya ce kana kamshi a kana da raima gashi yanzu a kama ma kana da kana kamshi kawai abubakar ne siddiq ya shaya manzon Allah ido kawai ya je ya hawo mun bari gindin abubakar Umar ba ta yi mashi bauta kuda ba ko ba haka bane hayo kallo ma ishe shi kawai da yazo ta innal hamdalillah nahmaduhu wa Umar dan kada ya kuma dan kallo shi ba mutane duka hankalin su ya je wajen abubakar ne siddiq kawai da yazo sai a gindin Umar dan kada ya zage ta ko duk wanda ya ce annabi ya mutu zan sare mashi ya ido ya yi jajjawur ya hasala ya rikice da abubakar ya zo ya tsaya gindin shi ta innal hamdalillah na hamadu da ya kare wannan kudu batul hajajin ya ta yi wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyan da'iman la yamut ce duk wanda yake bauta annabi muhammadu daga yau ya fasa bauta in dai muhammadu ne ya mutu malam da sunan shi bai kira shi ba ma rasuli ba ina so mu gane ne cewa zai tabbatar su mashi wannan nassin na alqur'ani da wannan ne kama sunan shi kuma duk wanda yake bauta ma Allah to yanzu ya fara Allah yana nan bayya mutuwa mu yanzu ma muka fara bauta ma Allah daman an gaya mu annabi Muhammad zai mutu eh karanto musu anasitum qawlan la azza wa jalla fi suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin rana alfi take nuna annabi yana zai rayu ko zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun wannan ayoyin guda biyu ne suke nuni cewa manzon Allah zai mutu to kaga Umar dan Kaddab ya ce na rantse da Allah lokacin da Abubakar ne Siddiq ya karanta wannan ayoyin guda biyu he na ji a zuciyata a tunani na cewa wannan ayoyin dukan su ma ban ma san su ba a Qur'ani a lokacin da yazo zagi ta ko ba duka wannan ayoyin ya mance su kawai shi da gaske yake wa annabi bai mutu ba wai lokacin mutuwa shi bai ba ba su gama ba amfani da shi ko ka gani ba su kare ba da shi idan mutuwa ba haka nan bane yanzu matar ka kawai ana cikin rayuwa ne wai ta mutu da kuma mai dota za a yo wai yo duk wanda za a tambaye shi ka kare da wani kai yanzu kusa da isa wai a awwal ka kare da shi a karbi da shi ta zaka bar shi ya jima aka samu shekara biyu da aka ce halwa ya zaka ci halwa aka kare wata shekara biyu halwa aka kare wata shekara biyu shi ya ala ba da kai zaka yi zaka biran ubanka ko uwalka ko kananka ko danka ko matalka kawai ita mutuwa haka take ubangiji madaukakin sarki ya koyi ranar mutuwa don mutane su san me suke me yasa bai bayyana ba saboda kada saka cikin tunani saboda da Allah bayyana kowa ranar mutuwa shi ko da wannan sallar ma ba mai ka san me kawai tunanin da ne zaka rike halga mutu wataƙila ma ka yi cutar da ba za ta janyo ma mutuwar ma dalilin tsoron mutuwar amma Allah ya tabbatar sama akwai mutuwa ubangiji madaukakin sarki ce tabarakallazi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله شيني أهل rayuwa da mutuwa amma ya yake bayyana muku cewa yaushe ne za a mutu rayuwa ku yanzu kana cikin ta me yasa ya boye muku mutuwa Allah ce dan ya jarrabe ku waye daga cikin zai yi kyautata aiki bin karanta su wal qur'ani da sunna ta manzon Allah duk abin da ya saba sunna zaka yi watsi da shi duk abin da ka san manzon Allah yana yi shine zaka yi aqidatul salaf kake bi ban ruwanka da aqidatul kalaf duk abin da aka ce bid'a ne baka yi ba shi dan ita bid'a dama annabi ya nuna cewa wuta take kaiwa to kaga me san shiga aljanna ka dan biya su a miki zancan wuta a kullun a sallah ka ta allahumma inni a'udhu bika minan nar to ya kuma da kanka zaka rika nuwar wutan abinda nake ni shine masu aikata bid'a to Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu Umar dan Khattab ya saki takobar da take hannun shi ya zo ya wa Abubakar mubaya'a aka zo kuma aka shiga yanda za a yi tajhid kin manzon Allah ubangiji madaukakin sarki ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah bi zaman to wata rai za ta iya mutuwa daidai da izinin Allah duk wahalar da za a gana da tsanar da za a maka da wahalar da za a gana ma ba wanda ya sai kashe kahin Allah ya ga dama saboda ita mutuwar tiral a aihe ka a lauyin mafuz Allah yake sa a rubuta cewa za ka yi rayuwa ta shekara kaza ta mintuna kaza ta segwan kaza ciyar kaza za ka ci abinci bahu kaza kuma za ka mutu ral kaza kuma a lokaci kaza kuma bai canza kaga kenan wahalar masu wahala ko jiwon masu jiwa ko maganin masu magani bai kashewa mata kawai in kaga ka mata dama mene kawai faduwa ce ta zo daidai da zama wani ya kamata duk musulmi ya sa wani abin a zuciya shi ina irin wannan malamai yan tsubu wanda daga an yi wata takaddama stage ka ka gani ka ce to yau ne nake gani ya ƙarya ce yake maka babu abin da za a yi ba kawai dan ya tsora ta gani kawai in kai mahaukaci ne wallahi ban yarda ba ya mun je gaban sarki an yi laya ni ban yarda ba da shi jika ka gani wai ce mani ya me jika ka gani shi hausa ce ba yau in baka je ba ma da ba gani ba za ka yi to me za ka gani in tambaye ka da mutuwa da rayuwa hannun wasu a hannun Allah subhanahu wata'ala sai to da haka yan uwa wallahi mutane su bar tsora ta sihiri in aka yi Allah ce wa mahum bi gharrina bihi min ahadin su masu sihirin ma wanda ake ji manya-manyan masu sihiri maza da mata to su in suka yi sihirin ba masu tutaswa min ahadin jumla ce na kira ba masu tutaswa wani ɗaya bane daga cikin halittoti daidai da izinin Allah don Allah bai raba kai sihiri kaga ba zai ba da haka wani mai sihiri ko wanda zai turo ma aljani ko yasin mai dabaibai ko mai tabiri biri ko mai barkono duk ƙarya ce babu ma ita ba yasin mai dabaibai mai tabiri biri mai barkono la babu ita kawai ɗan bid'a ne suka tsara dan su tsorata jahilai babu ma ita kwata kwata a nassin alqur'ani ibnu kasir yace babu wata aya ko sura da aka san kowa manzon Allah wanda in an karanta ta take cutar wani mutum a duka ayoyin alqur'ani dubu shidda da sattin da da nawa ne da da sattin da shidda ko ko da uku dubu shidda da sattin da uku nayi nayi kwankwanto to duka cikin wannan ayoyin ibnu kasir yace babu aya ɗaya ta wanda aka sabko ta a matsayin wahayi in ka karantawa ne talauci da yana da arziki zai talauci mun gani ko kuma zai makabce ko zai gurgunce ko zai yi akasidan ko zai mutu aya ɗaya babu a cikin wannan ayoyin da muka zauna na cikin alkur'ani sura 114 ayoyi 663 babu aya ɗaya wanda aka sabgota da cewa niyyar a aika wani ta tuce shi shi alkur'ani mene mene qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa'un kace musu shi alkur'ani da aka sabko shi dangane da masu imani shiriyo ne in aka bi karanta su wai zaka shiga aljanna wa shifa'un kuma wani kasuwa ne da duk cutar da ta shafi zuciya akwai cuta a Qur'ani shirye suwa da mene da wani kasuwa kaga kenan babu cutar ina ba da mun bayyana wa nunazzil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin aka tambayi wani malami me yasa ba a ce ba wa nunazzil min alqur'ani ma huwa dawa'un wa rahmatul lil mu'minin yace ash-shifa wa ablagu min ad-dawa'i in an ce ad-dawa'u shine maganin da diba in aka yi in aka rage sai a kasa warke in kuma ya huce kuma ya bada wata cuta sabuwa shi kuma ce ashifa'u wa la yakunu illa fi shay'in tam bai ya iya kasancewa sai abu wanda yake cikakke kawai shi in aka yi me za a samu galaba ba za ka rage ba kuma halobi ne ba za ka kara ba ina ba mun bayyana da haka a qur'ani babu cuta duk wanda ya ce maka zan karanta ma suratu yasin ya tabka ma gariya suratu yasin kwata kwata ma in ka fahimci tafsirin tabbatar alaka da cuta labari ake bada dangane da tauhidi kuma da wani el karama da mu'jiza da Allah ya tabbata su a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da labarraka na wasu wanda suka huce a baya da wanda suka yi imani da wanda ba su yi ba imani to da haka yan uwa kar mutum ya tsorata ga cewa zai karanta ma kula uzu bi rabbil falaki ko kula uzu bi rabbin nasi ko zamu maka alam na sharaha duk ƙarya ne babu wata sura ko aya da aka ce wai in ka karanta mutum wani abu zai same shi duk ƙarya ne ko tari babu inda aka ce mutum ya karanta ma wata aya zai sa ka rika tari ko ka rika yawan tusa ko ka rika yawan hamma ko ka rika yawan barci babu ƙarya ne a ƙur'ani babu shi alƙur'ani abin da yake cikin shi kawai shiryo ne da warkaso kawai in kana neman solution jikinka ya rikice an je likita ko ne an yi magani ka kasa warkewa kawai zo ka rika karanta alƙur'ani kana tawassuli da shi ka gane ko kai ta towa shi a cikin ruwa kana sha wala wata irin cuta ce kawai duk cutar da ta gagari dukkan likitoci na duniya da za ka zo kawai ka rika karanta ayoyi alƙur'aniya kawai kana tuha a ruwa wallahi warke zaka in dai kayi abin da imani bi imanin wa yaqin to da haka yan uwa qur'ani magani ne ba cuta bane duka wannan maganganun da kuke ji duk yan bid'a ne dan ba magana bace wadda a duka ilimi babu wannan magana yanzu in tambaye ka za mu karanta maka suratu yasin a wani hadisi babu a wata fiqh babu a wani tafsiri babu daga ina ka samu magana daga wajen su ko mu gane su suka kirkiro kayan su dan su tsorata ku su abin da suke so kawai ku rika tsoron su cewa su da ku ba iri ɗaya bane sun yi ku to ni kuma a fahimta ta a fahimtar qur'ani da sunna wai mutumin kirki dama yana keta ko kuma yahiya ne ki yanzu a sabobin manzan Allah keta ce aka qur'ani ko kuma yahiya kunzil abwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin go wannan me aka fa afu wasbahu hatta ya'ti Allah bi amri dan Allah ne aka rangwami ko kuma a tsanani kaga rangwami aka kawo da haka yan uwa duk wanda kaje yana ta aini tsoro na ake aini bisa san ba halina ba mutumin kirki ba duk wanda kaje yana ta ni bai san ni bane wallahi ni yan fadda shi to shi kenan kawai na rannan ne gaza da ka ji maganar wannan kawai in ma a da kana ga malami ne wallahi ba malami bane kawai dan tsubba ne wani abu ne daban malamin kirki in ga mashi abu yadda ya dariya ce kawai babu matsala an yayi kawai ce yi wallahi bai gane bane gidi gane Allah sa ya gane amma ka ji ana cewa ai mu bai san mu ba ku gaya mashi mu ba a ja da mu yanzu za mu badda shi ko su badda shi wa halice shi kuma tsabar hauka ba ko darin badda ce zaka mashi kai ba kai ba ka halice shi kuma bai ma san ba da kai to da haka yan wallahi wannan mu rike tauhidi ne wani mai kyau kallu wani mutum a duniya baka kauri ba wanda ya isa ya iya sa maka koda da ciwon kai duk duniya kowaye shi ba ka ji ba ana ta ai ana tsoron malam wani malam wani na waje kaza in kuka yi jayayya da shi mutuwa zaka ƙarya ce ake babu wani mutum wanda za ku yi jayayya da shi ka mutu ƙarya ce ake kawai ka tari ne akai kawai ranar mutuwa da ka taso kun yi rikici ka mutu kawai su kuma jahilai ka gani ba nan da sati nan da wadane suka yi fada da malam wani ya mutu ai da ma an gaya mishi su wa imanin sai da gaskiya suke to da a ce a aqidan ka kana ga cewa wannan ya kashe shi kaka wanda a babi na tauhid to dan ne jahilai ne ba su san ba irin wannan kayan Allah ka zartar da ubangiji madaukakin sarki cewa ma kana li nafsin an ta muta illa bi iznillah bai zaman to rai za ta mutu kawai haka sai dai da izinin Allah kitaban muajjala kuma littafi ne an rubuta shi a lauhil mahfuz muajjalan bi ma'ana muakkatan an iyakance mishi lokaci bayyan da za a yi ka kara ko ka rage ubangiji madaukakin sarki yana cewa mene walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai taɓa jinkirtawa rai in lokacin mutuwar ta ba a rage maka minti ɗaya muhallu ba a ƙara ma minti ɗaya mala'ikan kawai lokacin da aka ce je ka karɓi ran awwal jiyo ta hijima to zai zo shi ka lura in ya zo tsayawa zai dan saboda kada ya ritar a hanya yana zawwa ka dora kuma ba mantar bace irin namu zai diba mantar wani kawai Allah ne ya sa mishi fa'ar kin a kwallo shi kawai lokacin karɓar yana yi zai fara kuma ba daga ya zo ba zai fara yau da sauran lokaci shi mallahi ne wai Allah ya kama shi mishi azaba sai waye ya ce ma lokaci ya zaka daure shi ka sani a wannan yan tarbar kin wannan mintin da zaka ba shi kalmar shahada ka sani ko a wannan ɗan lokacin da zaka bashi yayi wasiya cewa gona ta guri kaza ba ta bace ne aboki na ya bani aro diya na kar bayan na mutu ku ce ta ku annabi yace mutum yana zawa gaf da mutuwa shi yayi wasiya ɗaya a dalilin da a sa shi aljanna kuma mutum yana zawa a rashin lahiyar shi karshe yayi wasiya ɗaya mummuna a dalilin da a sa shi wutar da aikin da yana bayan Allah ya masa aiki da shi dan haka yanzu kaga wannan abin duk muna cikin irin wannan hatsari za ga mutum ya zo ya tabbata gona fa aro ne aka bashi kawai tare diyan shi ya ce musu wannan gonar da ta ce kawai ya tabbata fuska kawai dan ya gama rikici a baya to irin wannan wasiyar irin da ta ake sa mutum wata da haka yan uwa duk wanda ya sa an bashi ramce ko an bashi bashi ko aro to in ga rashin lafiya ta maka tsanani ka tattara duk maciya gadan ka ka tabbata su musu haqiqatul amr in baka yi ba haka billahi alazim a gobe kiyama kai na dama Allah ka darajar da mu wa man yuridu sawabad dunya duk wanda yake nihin ladan duniya nu'tihi minha to zamu bashi daga ita me yake nihin nihin ladan duniya wanda shi almuhim a rayuwar shi kawai kudi yake so yi kawai so yake yi gini irin na yadda masu kudi suke so yake dora etage ya sayi mota mai tsada 1 miliyan 100 so yake auro mata wanda suka hina kowa kyau wanda kawai a garin za a yi ta labarin shi a yanzu in dai kudi ne ake ji dole hidai a lissawa da suwa ne ubangiji madaukakin sarki ce tun da wannan ita ce manuwar ka to za mu baka wa man yuridu sawaba al-akhirah duk wanda ya zamanto shi kuma abin da yake nihi shine ladan lahira shi abin da yake so kawai Allah ya yarda da shi ya gafarta mishi ya sa mishi rahama nu'tihi minha Allah ta shi ma zamu bashi daga ita lahira wa sanajzi shakirin amma da sannu zamu sakawa masu godiya in bu kuma ba yan uwa wannan ayal akwai ta aya wadda ta yi tawbihi jinta wadda ita kuma ayal abinda take cewa duk wanda yake nihin lahira a duk wanda yake nihin duniya to zamu bashi duniyar amma ya san cewa a lahira shi kuma wa ma lahu fil akhirati min nasibin shi kuma a lahira ba shi da rabu duk mutumin da a rayuwar shi shi kawai zunzurutu shi so ki kawai ya kudi shi bai damu ba cewa ko ya samu aljanna ko rahamar Allah ko gawara ko cika da imani a'a kawai a zuciyar shi a kashi 199 shi dai so ya ne kawai a duniya ya kudi to duk wanda yake da irin wannan tunanin to a gobe kiyama Allah madaukakin sarki bai saka aljanna man kana yuridu al'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعادها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا دون ده زمان توشي كو دنيا yake so Allah ce to shige ne mu gaugauta mishi mu bashi duniyar tun a duniyar a bashi mori amma fa shi kuma ya shirya fa in aka bashi duniyar shi kuma a lahira summa ja'alna lahu jahannama amma za mu sanya mishi kuma raban shi tunda an bashi raban shi a duniya to a lahira kuma maimakon a bashi raban shi mai raban shi ya sulaha zai shige ta mazmuman maduhura yana abin zargi kuma yana abin korewa daga rahmar Allah amma wa man arada al-akhirah wanda shi kuma tunanin shi kawai shi aikin da zai Allah yarda da shi ya samu tsira a gobe kiyama wa sa'alaha sa'ayuha sannan kuma ya tahiya irin aikin na lahira ka lura ba cewa ni ina so in shiga aljanna kuma baka da aiki sai aikata bida eh abubuwan da suka shafi bangaren shirka zuwa wajen malamai masu duba masu bugon kasa malamai yan tsubbu haka ƙarya kake ba lahira baka kisu ya hanyar hallaka ce wadda kanka kake kaiwa kanka kaga lahira baka yi baki take nan go yace yayi tahiya kuma irin aikin da ake na lahira shine abin da aka samu a Qur'ani da sunna ta manzon Allah wa huwa mu'minun shine sharɗin kuma banda wannan yayi imani cewa in Allah ce ayi kaza in aka yana bada lada in manzan Allah ce in aka yi kaza ana samun lada kaza to in kai tamkar an samu wannan abin ne a Qur'ani misali annabi ya ce duk wanda ya azumci ranar Ashura wannan watan gobe gidan da shi goma go da imani annabi ya ce za ka kankare mishi zinihin shekara guda kaga ka tahi akan irin aikin da annabi ya bada labari kuma kai kana mai sawa a zuciyarka tambas ne kana azumta shi za ka kankare ma zinihin shekara guda shine wasa alaha sa'ayuha wa huwa mu'minun ay tasdiqan bima qala ar-rasul ko bima qala Allah azza wa jalla fa ulaika irin waɗannan mutanen kana sa'ayuhum mashkura aikin su ya zamanto karbabbe ne mashkuran bi ma'ana maqbulan to Allah sa muna daga cikin waɗanda muke bin ayakunan da aka kasu a Qur'ani da sunna ta manzon Allah Allah kautar da mu daga bid'a Allah tsare mu daga bid'a wasa na jinzi shakirin da sannu za mu saka masu godiya kudi ba inda lokaci bai ba masha Allah ma kana min sai dake da babin Allah وما كان من خبر أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم وإن سكيلة تنبيه جنيه سدار رجيها إباتي أبو نعم ما ستنبيه جنيه أدغان دبدا سوى بخروب تابع تغان أبو نعم باب تنبيه أي أدى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله الأول يوم سمع أيوه